بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان ila yau middi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 17 ga watan jumada al'akhira a shekara ta 1439 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine biyar ga watan uku a shekara ta 2018 a lissafin miladiya za mu tashi darasinmu na 59 a karatun littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdullahab tare da sharhinsa na malam salih ali sheikh hafizahullah kamar yadda ina jin dai ba a manta ba mun shigo hadisi na uku kenan ku a wannan babi wato babi na bayani akan wujubu dukhuli fil islam da ya kawo mana hadisi wanda a cikinsa manzo sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa wa mubtadin fil islami sunnatal jahiliya wanda shine ne mawdu'i shahidi a cikin hadisin wanda manufar ita ce nuna mana cewa bayan mutum ya musulunta kuma ya zama yana neman wata sunna ta jahiliya ko wani tsari ko wata hanya ko wata tafiya na jahiliya wato jahiliya lokacin kafin zuwan musulunci hadisin dai na ibnu abbas ne da ya ambaci cewa abghadun nasi ila allah thalatha mutum uku su ne waɗanda allah maɗaukaki ya fi ƙi shi mulhidun fil haram wa muttabi'un fil islami sunnatal jahiliya kuma wa mutalibu dami mri'in bi ghairi haqqin li yuhri qadama to mun karanta dai dama hadisin muna cikin sharhin sa ne ko za mu tashi inda ya ce kalimatu mulhidun fil harf a shafi na saba'in da tara haka ne? na'am ya ce kalimatu mulhidun fil harf shi ne na farko a cikin mutane uku da Allah maɗaukaki ya fi ƙinsu Allah yana ƙin abubuwa da yawa yana ƙin mutane da yawa saboda siffar aikinsu amma waɗanda ya fi ƙi daga cikin hadisan da suka zo wajen bayanin haka wannan hadisi na ibn abbas yana ciki mutum uku allah maɗauki ya fi ƙinsu ko sun fi zama abin ƙi ga allah wadan ya nuna allah maɗauki ana siffanta shi da siffar albugbu mun yi magana akan wannan ko yawwa cewa daga cikin siffofin allah akwai almuhabba akwai kuma albugbu yana son wasu daga cikin halittarsa yana ƙin wasu daga cikin halittarsa wannan kuma dama shine muqtadal hikma yana cikin abinda hikima take nuna lalle a samu haka idan ya zama a cikin ko da a cikin halitta ne ba Allah ba subhanahu wata'ala a cikin halitta a bayan Allah a mutane in ka samu wanda kowa a wurinsa daidai ne kowa burge shi yake yi ba shi da ba shi da ko ka ce ba shi da hankali ko ko ka ce dai ba akan daidai yake ba a cikin mutane ka samu mutum kowa daidai yake masa ba a samu ma mutum irin wannan a ce yana son kowa kaga yana son har wanda yake kin Allah kaga nan ko wannan ya isa ya zama ya nuna masa ya saba wa Allah subhanahu wataala haka nan ko kuma ka samu mutumin da yana kin kowa kaga shi kuma yaqtadi yana kin mafifitan mutane annabawa da sauransu to don haka dole ne ya zama daga cikin abin da hikima take hukuntawa ya zama mutum a matsayinsa na mutum yana son wani yana kin wani to wannan walillahi almasalul a'la Allah subhanahu ta'ala shi nasa ba irin wannan bane amma tunda ya bada umarni ya kuma yi hani akan wasu abubuwa duk wanda yake bin umarninsa to ya ƙtadi an ya kuna a habba ilahi min gairihi ko zai zama cewa ya fi son sa sama da wani wanda ba shi ba wanda kuma yake aikata abin da Allah yake ki to wannan shi ma yaqtadi an yakuna Allahu tabaraka wa ta'ala yubghiduhu ya zama cewa Allah madauki yana kinsa haka dai Allah ya ki wani abu ko ya so wani abu siffa ce tasa kuma yana da alaka ne da ikhtiyarinsa shi yasa ake ce musu as-sifatul fi'liyya ko kuma a ce musu as-sifat allati tata'allaqu bi al-mashi'a ko a kira su as-sifatul ikhtiyariyya siffofi na Allah al-ikhtiyariyya wanda suke da alaka da in Allah ya zaba ya so yayi yayi siffantu da su in kuma ya ga dama ba zai siffantu da su ba wannan dai zancen al-asma' wa sifat ne ba shine mahallin tattaunawar mu ba amma dai tunda ya zo da wannan sigar ya cancanci a magana a kansa masu aƙidu irin mu'tazilawa da dama ba sa tabbatar da siffa ko guda ɗaya ga Allah banda siffar wujudi cewa akwai shi a da su da asha'ira ba sa siffantar da ba sa tabbatar da waɗannan siffofi ga Allah asha'ira suna siffan suna tabbatar da wasu siffofi waɗanda hankali suka ce yayi nuni a same su amma waɗannan irin wannan asifatul ikhtiyariyya sun ce ayyuka ne da aikata su yaqtadi anna Allah ta'ulluhu al-hawadith wa ma ta'ulluhu al-hawadith fala tufariquhu wa ma la tufariquhu al-hawadith fa huwa hadith wallahu laysa bihadithin don haka la yattasifu biha kun ji luzumin haka suke wada yalzam kaza wa yannan yalzam kaza yana cikin hanyoyin su dai na bid'a suna cewa ai wanda ya siffantu da a ce yana son abu kaza ko yana kin abu kaza to ashe fararrun abubuwa kenan suna aukuwa ga zatinsa duk wanda fararrun abubuwa suke aukuwa ga zatinsa to ba sa rabuwa da shi duk wanda fararrun abubuwa ba sa rabuwa da shi to fararre ne Allah ko ba fararre ba ne don haka bai siffantu da waɗannan abubuwa kun ji dabara su hanyar da suka bi kenan suka kore waɗannan abubuwa to Allah da ya faɗa mana shi ya siffantu da su sun fi shi sanin tsarki ne ga Allah ko kuwa Allah ne ba su wancan labarin Allah ne bai ba su wannan labarin ba kuma Allah ya fi su sanin abin da ya tsarkaka da shi kamar da ba mu labari a cikin littafinsa haka kuma akan sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace to mu koma littafin zancen da yake shine mulhidun fil haram mai ilhadi a harami mai ilhadi a harami me harami me magana wuri mai alfarma wuri mai daraja ko shine haramin makka da haramin madina shin ya tsaya ga iya masallacin ka'aba ko ko ya shafi duk eriyar da mil miloli mil mil mil suka haɗu za mu zo mu ji tun da mana ya tattauna mana wannan ba sai na faɗa ba yanzu zai zo mana nan gaba insha Allah to sai ce al-ilhadu shi ilhadi dinnan. ikhtalafa fihi ahlul ilmi malamai ma'abuta ilimi sun yi sabani a kansa mal muradu bihi me ake nufi da shi ilhadi ina jin mun magana akan kalmar a larabce me ilhadi ko ko kuma ta ilhadi asalinsa karkacewa ko abu ya karkace daga daidai ya rankwafa ya karkace bai miƙe ba shi ne ma'anan ilhadi har muka yi maganar shi yasa aka kira kabari irin wanda aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake kiransa me lahadu ai mun yi anan ko to ai zan shine abin nan magana ta bangaren lugar larabci na ma'anar ilhadi to amma a shar'ance malamai sun yi sabani akan me ilhadi فمنهم من فسر الإلحاد بالشرك بالله جل وعلا akwai daga cikin malamai akwai wanda ya fassara ilhadi yace shine ai shirka da Allah shine ilhadi wal kufr da kuma kafirci suka ce li'anna hadha a'zamu ilhadi domin a dukkan ilhadi karkata karkata to wannan da shirka da kafirci shine mafi girma wa huwa al-mailu an at-tariq as-sawabi asalinsa shine karkacewa daga hanya madaidaiciya wadda take ita ce daidai wa fussira bi anna al-ilhada al-qatl wa safku dima'i wasu malaman kuma sun fassara suka ce abinda ake nufi da ilhadi shine kisan kai da zub da jini zub da jini ilhadi ne in ji wasu malamai wa fussira wasu kuma sun fassara shi bi anna al-ilhada fil haram cewa abinda ake nufi da ilhadi a harami fi'lul kaba'iri shine mutum ya aikata kabira babban laifi wal ma'asi da saban Allah wa ihdathul muhdathati wal bid'i da kuma farar da muhdasat fararrun abubuwa kirkirarrun abubuwa a samar da su a aikata su a harami shi ma wannan yana cikin ilhadi wal bid'i da kuma bid'o'i duk wanda ya aikata wata bid'a amaliya a harami to yayi ilhadi an gane wannan wa fussira wasu kuma sun fassara bi anna al ilhada cewa abinda ake nufi da ilhadi huwa kullu ma naha Allah jalla wa ala anhu shine dukkan abinda Allah madaukaki yayi hani a kansa to duk wanda ya aikata shi ya aikata ilhadi kun ga dai fasarorin da yawa kenan لأن كل ما نهى الله جل وعلا عنه نهي تحريم domin ku duk abin da Allah ya hana ya yi hani a kansa hani kuma na haramci sawa'un ba bambanci a kana shirkan a kana shirkan am ma dunahu ko kuwa abin da bai kai shirka ba ku gyara audin nan ta zama am in ji masu larabci tilas ne ya zama haka in dai an samu sawa'un aka samu hamzatul istifhami a cikin fi'ili wajen tafsili na abubuwa ko kaza ko kaza in dai an samu sawa'un kuma aka samu hamza to wajibi ne a sa am kada a ce au mun taɓa wannan zancen an yau yace fa innahu ilhadu to shi ilhadi ne ko hanin haramci ne ko ba hanin haramci ba sawa'un shirka sunansa ko ƙasa da shirka domin kuwa karkacewa ce daga hanya wa mailun an sirat il mustaqim karkacewa ce daga hanya mai kakkiya to sai malam salih ali sheikh bayan ya gama kawo nan sai ya ce وهذا التفسير الثالث كما اختاره ابن جرير وغيره wannan tafsirin na uku na me ake nufi da ilhadi kamar yadda ibn jarir at-tabari muhammad ibn jarir ibn yazid ibn ghalib at-tabari wanda ya rasu ɗari uku da goma kamar yadda ya rajjaha ya zaɓa yana ganin wannan ra'ayin shine yafi yace huwa tafsiru sahihu shine fassara ingantacciya wacce na ukun nan cewa abinda ake nufi a dukkan abinda Allah madauki ya hana duk abinda Allah ya hana to ya shiga ciki sai ce li'anna takhsisa la wajha lahu kebancewa a ce shirka ake nufi ko kabira ake nufi ko kafirci ake nufi ko laifi iri kaza iri kaza idan ba dalili ne ya zo da shi ba to babu hujjar a ce lalle shi ake nufi wannan zan ba ku don fa'ida yana cikin hanyar da al'imamu tsabari yake yawan bi a abubuwa da abin da ya shafi naski da abin da ya shafi farlanta wata ma'ana guda ɗaya ta tafsiri ibn jarir al-tsabari yana ƙin irin wannan abu baƙi na ƙyama ba yana nuna cewa wannan abun kar a bari a karɓe shi ba haka ake ba ma'ana duk abin da ko a ce wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ba dalili a kansa to ba a kawo mutane shi a ce lalle shi ake nufi misali wani ya ce aya kaza da ta ce kaza to ma'anarta kaza in ba kaza ba ba ta da wata ma'ana daban to duk wanda ba dalili ya samu akan wannan fassarar ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada ya kakaba wa mutane fassararsa ya dai faɗa ya ce ya fahimci kaza saboda kaza amma ya ce babu wata ma'ana mai kyau sai wannan to ba daidai bane ko ya ce wannan ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ko kuma ya ce wannan taksisi ne an keɓance shi ga manzon Allah ko a ce naski wato naski wato wannan aya ta shafa wannan aya to idan ba samu aka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aya kaza ta shafa kaza ba ko kuma wannan magana ta shafe shi shi kadai banda sauran al'umma kamar da Allah madauki faɗa a wasu abubuwa khalisatan laka min dunil mu'mini kaga wannan ai nassi ne akan taksisi ko yau to in ba haka ba ibnu jarir at-tabari yakan ce ba ma karbar wannan abu zaka a samu dalili sai a ce wannan taksisi ne ko kuma a ce wannan fassarar babu wata banda ita ko kuma a ce wannan nafsi ne in ba dalili yana karbar abinda duk ma'ana za ta iya ɗaukarsa in dai ma'ana za ta iya ɗaukarsa lafazin zai iya ɗauka in aka ce ilhadi ma'anarsa karkacewa daga kan hanya to duk laifuffukan nan karkacewa ne ai daga hanya shirka karkacewa ce kaba'ir abin nan karkacewa ce ko saga'ir ma karkacewa ce sannan duk ɗaiɗaikun abin da za a bada misali ko zub da jini da sauransu duka laifuka ne kuma karkacewa ne daga hanya zaɓin ɗaya in ba dalili ne ya nuna ba to babu dama a karɓe shi Allah sa an gane me wannan kuma abu ne mai muhimmanci ga ɗalibin ilimi ya san shi wa qad qala Allah jalla wa ala Allah madauki da ma ya faɗa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adabin alim ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم duk wanda ya nufi wani abu na karkacewa da zalunci a cikinsa nuziqhu za mu ɗanɗana masa min azabin alim na azaba wato za mu ɗanɗana masa azaba wadda take mai raɗaɗi fi suratul hajji ya faɗi wannan a suratul hajji to me yake nufi da fihi yace almasjid alharam bi khususihi wannan ya kwashi ya shafi almasjid alharam ne shi kadan sa dan ya ce wal masjid alharam alladhi ja'alnahu lin-nas sawa'an al-'akifu fihi wal bad ngani wal masjid alharam da masallaci tsararre mai alfarma alladhi ja'alnahu lin-nas sawa'an wanda muka sanya shi ga mutane muka bar shi ma'ana ga amfanin mutane kowa ya zo ibadarsa a ciki ba abun aka sanya shi sawa'an ba sawa'an din tana da alaka da abin da zo sawa'an al'akifu fihi wal bad an gane abun yawwa mun sanya shi ga mutane domin su yi ibada a cikin haƙƙin da cancantar ibada a cikinsa to al'akifu da kuma albad ɗaya suke al'akifu ai almuqimu bi makkata albad alqadimu ila makkata wani shine fassarar malamai an fahimci abin ba sai ya fassara ba ko ko zama nan duk mai ji larabci ya sani ma'anar al'akifu shine mazaunin makka ba mai itikafi ake nufi a cikin masallaci ba duk mazaunin maka ya shiga cikin walbad albad shine wanda yake daga waje wajen maka shi sa ake cewa larabawan ƙauye ake ce masa ahlul badwi badwi me yasa ake kiran su badu asalin sirrin zaman su a kira su badu shine bature yake cewa bedouin wato larabawan ƙauye abin da ake nufi dama asalin inda suka cancanci wannan sunan shine kasancewar a ina suke zaune ne ai a daji ne gidaje ne a buɗe haka suke fayawo mai wucewa a bakin titi ma zai iya ganowa cikin ɗakin mata gidan ko ba ka ba wani wurin dama abin da suke yi tanti ne ga raƙumansu a bayan gidan ko shanunsu ko awakinsu suna fitowa su yi tatsa su komo ɗaki ne kawai guda ɗaya ba ko katanga ba a yi da haka suke to wannan buduwi asalin buduwi shine zuhuri kasance wasu a bayyane suke tsakaninsu da sama fayawo a buɗe shi yasa ake ce musu albadu asalin buduwin shine bayyana duk abin da ya bayyana kuru-kuru shine ake nufi da bad to amma nan abin da ake nufi shine mazaunin waje wanda ya zo ya gabato ya shigo maka kamar daga filin Allah yake fetal fetal sai kuma ya taho ya shiga garin makka don haka ma'ana abin da ake nufi da 'yan gari da baki shikin wa man yuridu fihi bi ilhadin to sai Allah ya ce duk wanda yayi nufin ilhadi a cikinsa wani shine asalin asalin ayar ya koma daga farko a ko da ke ba da tsattai da ya sake yi yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda yurid yayi nufin bi ilhadin wani ilhadi wata karkacewa wani laifi bi zulmin bisa zalunci ma'ana wani aikin da Allah bai yarda da shi ba shine zulmin anan an gane ko nuziqhu min azabin ali yayi masa sukuni saboda majzumi ne saboda jawabin sharadi ne ina sharadin ina fi'ilu sharadi wa zai faɗa na yawwa faɗa min ka daina tsoro ka daga muryarka daidai kai wa man yurid nan shi ne fi'il shart dama ga ismu shart ga fi'il wa man yurid wanda duk ya yi nufin kaza da kaza da kaza to me za a yi masa nuziqhu to wannan shine asalin zance za mu magana yanzu akan abin da ya shafi nufin aikata laifi a makka ko a cikin eriyar harami ko da mutum bai yi laifin ba me hukuncinsa mutum ya niyyar in ya je maka zai saba wa Allah ko kuma ya je ya yi sabo yana da zunubi ko ba shi da zunubi malami sun ce an kasa abun kafin mu zo nan dai ai kun san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya jera mana abubuwa ya ce wa man hamma bi hasanatin ko duk wanda ya niyyar aikata wani kyakkyawan aiki a summa amilaha sannan ya aikata wannan kyakkyawan aikin me za a yi masa kutiba lahu ashru hasanat za a rubuta masa lada goma ya yi niyyar aikin lada ya kuma aikata aikin ladan to za a ba shi lada goma ko ce za a ba shi daraja goma ko sakamakon aiki goma ninki goma ne wanda kuma ya yi niyyar aiki kyakkyawa sai bai samu damar aikatawa ba to shi kuma nan za a rubuta masa hasana kamila za a ba shi kyakkyawan to sai ma aka ce kamila cikakken lada guda ɗaya kataballahu ruhu indahu hasanatun kamila haka mai siffanta abun a wurin Allah sannan ya zo gefen sayyi'a yace wa man hamma bi sayyi'atin wanda kuma yayi niyyar malamai suna cewa kafin mu shiga nan akwai alhammu akwai al'azmu alhammu shine irada ghairi jaziba al'azmu shine irada jazima ka yanke kat za ka je kai ka yunkura za ka yi shine hammi akwai irada mujarrada ba ta kai hammu ba akwai hammu kuma bai kai jazmu ba bai kai azmu ba haka akwai azmu akwai hammu akwai irada irada ita ce niyya haka kawai baka yanke ba hammi kuma shine har an samu yunkuri jazmi kuma an gama kawai ba abin da ya hana sai aikatawar aikin ne kawai ba ba amma duk wani abu da zai da za a sai an same shi sannan a aikata to an gama samun sa to malamai sun tattauna akan wannan ayar wa man yurid fihi ay fil haram bi ilhadin yayi nufin wani ilhadi bi zulmin na zalunci shirka ko kaba'ir ko wani saban Allah to nuzikhu min azabin alim to malamai suka ta tattauna a nan shin ana nufin idan mutum ya niyyar ko bai aikata ba zai samu zunubi malamai suka ce eh suka ce wannan taksisi ne na wancan hadisin kun taba ji aya ta yi taksisin hadisi kuma ku taba ji ba ba matsala hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ala wasfin am فجاءت آية من القرآن فخصصت شيئا من الأحكام المتعلقة بذلك الأمور ta rage wannan umumin ƙarfi da wani abu sunansa taksisi dama ana samun aya ta khassasi aya ko hadisi ya khassasi aya to ana samun hadisi ya khassasi hadisi aya ta khassasi hadisi duk ba wani bakon abu bane a ciki an gane abin ko yau akwai sabani abun mutane malamai haka amma zance mafi karfi akwai shi kuma ɗaya daga cikin dalilansu shine wannan abinda muka sani gamamme na hukunci shine wancan na wannan hadisi ai ko kowa san shi wanda ya niyyar laifi sai bai aikata ba musamman a ce fasawa yayi in yana da niyyarsa zai aikata sai ya je bai samu damar yi ba amma niyyar tana nan to yaya laifi yana nan ko ba nan yana nan tunda bai fasa ba ba tuba ba ne an gani wanda kuma ya niyya mummunan abu sai kuma ya aikata shi to yana da zunubi guda ɗaya haka za a rubuta shi ɗaya tal Allah subhanahu ta'ala shi ba a wasafta shi da inda hu ba ba a wasafta shi da kamal ba Allah da rahama yake Allah da rahama yake amma duk da haka mu kuma muke yawan botsarewa ka duba ka gani ka yi niyyar kirki a baka goma ka aika kai niyya ka aikata a baka goma kai niyya baka aikata ba in na kirki ne a baka dai lada a baka ladan niyya yanzu ku duba sallah fa sallar jam'i wannan idan mutum ya taho masallaci yana shigowa sai ya samu zaman tahiya da liman sai ka Allahu akbar sai zauna ya samu jam'i ko bai samu jam'i ba bai samu sallah ba domin bai samu ko raka'a ba amma ya samu ladan jam'i saboda niyyarsa ya taho da gaggawa yana sha'awar ya zo ya samu sai Allah ya bashi wannan lada 27 din je ka sallah dai tunda baka samu raka'a ba to tashi kai hudu in azhar ce ko la'asar ko isha'i ka duba ka ga wannan irin rahama amma saboda niyyar nan taka shi yasa malamai suka ce amma fa jam'in da ake nufi na farko ba da ake ta jajjerawa ba wannan yi wannan wannan yi nasa na farko shine asalin jam'i saboda malamai suna da karhanci akan wancan jam'in da ake karawa bayan na farko yau sai idan akwai larura to ne dai ba shine zancen mu ba to nan zancen da malamai suka tattauna akai shine sun ce akwai abubuwa guda uku dangane da shi wannan irada ɗin ta mutum tun da Allah mulki cewa ya fihi shi ya kawo saɓani suka ce akwai halaye guda uku duk inda mutum ya yi to ya samu zunubi suka ce idan mutum ya yi niyya cewa zai saba wa Allah a eriyar harami ko a waje ya yi misali kafin ya tafi haji sai niyyar in ya je ko zai taɓa saɓan Allah an fahimci abin to idan ya je ko ya yi aikin ko bai yi ba laifi yana nan an gane wani abu abu na hali na biyu mutum ya yi niyyar a cikin harami cewa in ya dawo gida zai saba wa Allah to wannan niyyar a cikin harami ita ma ta sa yana da zunubi ko bai aikata ba mafi muni shine wanda ya hada duka guda biyun a cikin harami yayi niyyar a cikin haramin yayi zunubin a cikin harami to nasa ya fi tsanani amma duk halin nan guda uku akwai laifi a kansu don haka maganar shi yasa wurin da Allah madauki ya tsare shi shi yasa zaka yi mamakin a zamanin yanzu kaga irin abubuwan da ake yi in ka je makka sai kai mamaki cewa Allah subhanahu ta'ala yana da tausayi to dama malaman suna da tattauna akan shin ana nufin iya eriyar masallacin ko ko iya ga ita ya hada gaba ɗaya maka malam zai kawo mana nan ya hada gaba ɗaya eriyar maka ne da inda ake sai maharami duk inda mutum yake cikin wannan gurin ya saba ma Allah to yana da wannan laifin niyya mutum yayi in bai aikata ba ma sai an bashi sai dai idan tuba yayi amma ba rashin samun dama kawai ba za a rubuta masa wannan laifi ko bai aikata ba kaga in a wani wurin ne mu yanzu a nan in kai niyyar laifi in ba kai ba shikenan lada ma za a rubuta ma to amma in a maka ne kai niyyar yin a can ko anan kai niyyar ko kai niyyar a can cewa in ka dawo za ka yi ko kai niyya a can ka aikata a can to duk akwai zunubi a kai saboda girman da Allah maɗauki ya ajiye a wannan wuri amma a zamanin yanzu kai Allah dake Allah ya kyauta mu sai a ɗauki hayar mutum ya tafi can ya tsafi kaga da shirka kenan a ce masa in yana son bukata ta biya na wani babban mutum ko wani mai kuɗi ko makamancin wannan ya yi ɗawafi arba'in da tara ta baya jama'a suna tafiya haka anti-clockwise shi kuma yana tafiya clockwise za ku ga wasu kuna tafiya kuna cin karo da su to wasu wannan abun ake ba su a ce kai sau dawafi bakwai kaga dawafi bakwai ba zagaye bakwai ba dawafi bakwai sau bakwai arba'in da tara to mutum ya wannan ko shi ne bukata za ta biya irin yadda a gida mai tsafi zai ce sai ka yi luwatsi sai ka yi zina da mahaifiya ko ‘ya'yanka ko kayanka mutum a kawo ɓangare kaza na jikinsa sannan bukata za ta biya duk aikin da shaidan zai sa mutum ya nisanta daga Allah maɗaukaki shi yake sa shi aiki gashi an kashe ɗan adam ko an kashe rai sannan kuma gashi an yi shirka a bautawa aljani dama aljani ne ke sa a yi wannan abu shi sa duk mutumin da bai rabu da shirka ba da harkar tsafe-tsafe to ya shiga uku Allah kuma na dode masa basira ya hana shi samun biyan bukatar a duniya Allah tsare mu daga auka cikin wannan haka a zamanin yanzu sai ka samu mutum a ka'aba yana dawafi yana yankan aljihu har professionals ake haya na duniya wanda za ka yi mamaki wani duk ɓoye-ɓoyensa sai ka kwa girinsa a ƙasa an yar masa shi an kwakwale cikin musakon kaɗan an cire duk abin da ke ciki sauran abin da marasa ta faɗi an cire wani kuma a nan zai yi ƙulla da shi da wata mata su zo wurin ana zagayawa tsawafi yana binta ta baya jikinsa a jikinta kuma ba matarsa ba a ɗakin ka'aba duk ana waɗannan abu duk wannan magana roman yurid fihi bi ilhadi malam shinkidi shi ce waye wallahi hatta kyamarorin nan da suke ɗaukar mutane duk ilhadi kyamara kawai yace dan me za ka kawo taswiri cikin ɗakin Allah ɗaukar hoto har shi in ji malam shinkidi kaga duk da dai wannan yana da fa'idarsa ta bangaren amfanin security yawwa akwai larura ta sa aka yi shi kuma mun kalli asalin maganar hoto la'alla shi ra'ayinsa shine hoto tun da dama iri biyu ne akwai na zane akwai na photography to na photography da sabani a kansa wasu malamai suna ganin tun da ba aiki ne irin wancan ba na zanen rai da Allah maduki zai ce ran kiyama abu sa rai ba irin wancan bane suke ganin ba laifi kamar madubi ne wasu malamai abin da suke faɗi kenan to shi la'alla yana cikin masu ra'ayin cewa gaba ɗaya da photographin da zanen duk laifi ne shi yasa ya faɗi wannan ina nuna dai yadda malamai suka tsananta maganar akan abin da ya shafi ɗakin ka'aba ko kuma haramin ne yin laifi a cikinsa Allah son ta ya tsare mu wato idan mutum girman Allah ya sauka a zuciyarsa baya jin abin da yake baya jin abin da yake sai ya ji kamar ba komai to kuma wannan mummunan marhala ce matsayi ne babba da zai sa ya rika tattake dokokin baya jin komai har ta kai shi sai kaga ya sabule daga addini sai ga cewa wani wata rayuwa ce dole sai yayi irinta in ba haka ba ba zai rayu ba kuma saban Allah mutum ya kokari in yana sabo yana jin ba daidai yake ba har yana buya to akwai alamar insha Allah ta'ala zai daina amma me yi har yana alfahari me waye ya hana dan me mu sai mun yi to nan dama yafi matsala Allah tsare mu daga mujahara to wannan sune halaye guda uku to mu komo kan abinda malam ya ambata mana sai sai zakara dhikru ilhadi huna wa huwa yashmalu ko zakara ilhada huna anan ya ambaci ilhadi وهو يشمل جميع ما نهى الله جل وعلا عنه wannan ya kunshi dukkan abin da Allah maɗaukaki ya hana li'annahu ilhadun wa mailun an sirat mustaqim domin kuwa karkacewa ne daga hanya madaidaiciya ai mun faɗi mun karanta wannan qala to a cikin hadisin sai kuma yace wa mubtaghin fil islam sunnatal jahiliya zai dawo mana kan ilhadin dan mai gama ba kawai ya faɗi wannan ne sai kuma ya tuno wasu abubuwan sai koma kansu kamata a ce wannan din da mun an cire shi ma kar a faɗe shi nan sai ya gama magana ilhadi sai mu dawo ya ce wa hadha huwa shahidu fil hadith fi hadha al hadith wannan shine bigiran da ake bukata da yake da alaka da maganar mu a wannan darasi a wannan babi to sai kuma ya koma ya ce al ilhadu fil haram aidan shi ilhadi a harami kuma har yanzu yajtami'u fihi iddatu sifatin akwai siffofi da yawa da suke taruwa a cikinsa shi ilhadi na harami lihada tughallazu masalan fihi diyatu don haka ne shi yasa ake kaurara shine tughallazu ake kaurara diya diya haka muke cewa da Hausa ko da larabci kuma diya diya ba tare da tashdidi ba haka yake amma mu da hausa mace diya ba komai ba laifi ba ne hausa ce tun da dama da yawa abubuwan daga hausa aka ɗauka da daga larabcin aka ɗauka to ana tsananta ana kaurare diya a cikin wanda ya laifi a harami wa man qatala fil haram wanda ya kashe wani ya kisan kai a harami laisa kaman qatala fi ghairihi ba hukuncin su ɗaya da wanda yayi kisan kai a wani wuri ba haram ba fa Uthman radiyallahu anhu was sahabatu shi yasa sayyidina Uthman radiyallahu anhu was sahabatu da shi da sahabbai ghallazu addiyata fi man qatala fil haram sun kaurara diya sun ce diya ta kisan kai in a harami mutum yayi to ana kaurara ta faja'alu alaihi taratan addiyata wa thuluthan wani lokaci sai su sa masa diya ɗaya da thuluthi yanzu misali in mutum ya kashe wani nawa ne diyarsa raƙumi ɗari raƙumi ɗari a lissafin yanzu na naira ya kai miliyan sittin da wani abu miliyan sittin da Allah da mutane suna da kuɗin da za su biya mutum ya ji zai in ya kashe rai ga abin da zai aika ga zai kiyaye kuɗinsa saboda kowa san miliyan sittin yanzu me za ta yi masa duk mai kuɗi ya san darajar miliyan sittin mara kuɗi ne bai san miliyan ba ko ba haka bane hmm. Allah ya bawa kowa mai amfani Allah ya kyauta to sai ce za a ba da diya da kuma sulusi yanzu wannan miliyan sittin din sai kuma a sa sulufi nawa ne sulufi ka raba ta uku ka ɗau ɗaya kaga ka ƙaro ashirin kenan kaga sittin ga ashirin tamanin miliyan tamanin mutum zai bayar a zamanin sayyidina usman idan kisan da ya yi a cikin harami ne saboda girman harami ba a wasa da wannan wuri wa taratan aksar kai wani lokacin masu na cewa sama da sulufi لأنه جمع ما بين انتهاك حرمة المسلم وانتهاك حرمة المكان domin ko wannan mutumin mai kisa a harami ya hada abubuwa biyu ne tsakanin intihaki hurmatul muslim keta alfarmar musulmi wa bain wa intihaki hurmatul makan da kuma keta alfarmar bigire mai tsarki wa taratan wani lokaci kuma tajtami'u hurmatul zaman ana ƙarawa akan alfarma da haramci na zamanin da ake ciki fa yakunu taglibu akthara bi hasabihi to sai ya zama kaurarawa da za a yi tafi haka ma kowace gwargwadon halin me yake nufi da hurmatul zaman wanda ya je yayi a watanni masu alfarma har yanzu wanne ne watanni masu alfarma watannin da Allah madauki ya hana yaki ko da wanne da wanne da muharram da rajab dulqa'da yake cewa da wanne da zulhijja zulhijja na hajji shine ake samun ha'un kasra shi kuma nan qa'ida shine ake samun fataha zulqa'dati zulhijjati to waɗannan watanni guda hudu ga kuma alfarmar watan ramadan shi ba cikin waɗancan guda hudun amma yana da tasa alfarmar daban misali mutum ya je umara sai ya zunubi a harami misali a ce ya kisan kai to ana iya ɗora masa miliyan sittin ta asali ko a ƙara sulusi ta harami a ƙara wani abin da khalifa ya ga dama ko shugaba ya ga dama a kan wannan tamanin ɗin ita kuma saboda mai saboda alfarmar watan da yake ciki wannan abubuwa da girma suke ni abin da ke ban mamaki ya yan uwa la'alla wanda bai je ba farkon zuwansa duk mutumin da bai taba zuwa maka ba farkon zuwansa galibin mutane yana ganin ɗakin wani zai rude wani ya kama kuka saboda shauƙin yau gashi Allah ya kawo shi wannan wuri amma yau da kullum yana daɗewa a wurin sai ka kuma abin mamaki sai ya ga alfarmar tana raguwa a idansa akwai wasu ba haka suke ba alhamdulillah ba duka mutane suke haka ba amma wasu alfarmar tana raguwa wasu kuma suna matsawa sai su ji tsoron ya kama su kuma wajen yana da wani kwarjini dan baka taba zuwa ba za ka san shi ba sai ka je za ka ji amma duk da haka sai ka samu wani mutum an haife shi a maka ya shekara arba'in a rayuwarsa amma ka tambaye shi sai bai taba shiga harami bai haji ba bai umara ba baya zuwa gurin sallah a masallacin unguwarsu kawai yake sallah shi dan zaman ƙasa ne haka kawai yake abinda kake ta addu'a a nan ya Allah ka bada kofa ka bani damar da zan samu kujerar haji ya Allah ka taimaka wani ma har ka je na zance na fidda rai na ji wani yana faɗa cewa mu kan ai muna ina jin dai mu kan ai ba mu a ciki kace wani irin zance ne wannan haka wato ai mala ai ba mu da kuɗi ne an gaya ma kuɗi ne yake kai mutum ba kuɗi ba ne nufin Allah ne in Allah ya nufi shi zai kawo sababin da zaka ga tafi ba wani abu bane mai wahala kawai duk abin da kake so wallahi ka zama dan gata ne kai a wurin ubangiji yi shagwaba yi naci kai kuka ka ce ya Allah ba ni ba ni wallahi sai ga ya baka cikin sauki Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ni abin da nake faɗa yana ban mamaki yadda ɗan adam zai je wannan wuri kuma hankalinsa kwance ya je yana saba wa Allah ko firgita baya yi wani a zo da waya ana zage-zage dama ga masu kiran sunan wani ma wanda ba Allah ba masu shi a kaji ya ali ya mai wannan duk abubuwan yan ƙananan ma abubuwa kaji hankalinka duk ya tashi ana kiran wani wanda ba Allah ba a ɗakin Allah banda masu sabo iri-iri irin wancan dai da na bada misali masu sata da masu yin mugunta wani sai ya zo wurin zai rika taka mutane da karfi an gije wannan a yi fada da kokowa gashi babu wanda ya wajabta maka cewa sai kai wannan abin da kake yin kokowa a kansa taba alhajar al-aswad ba rukuni ne a tsawafi ba in ka samu dama kai zaka samu lada in baka samu ba duk inda kake ka kalli wurin ka daga hannu Allahu akbar shikenan ka wuce amma ka zo kai kokowa da mutane in ka ji ma wani ciwo sai ka samu zunubi a harami ake in ka ji haushin wani ka kyamace shi ko ka zage shi ko ka tofa masa yawo saboda ya bata maka rai duk kayi zunubi ne fa a wurin saboda ka keta alfarmar wanda Allah yake girmamawa haka mutum ya kiyaye in ya shiga wannan wurin a ce yana sabawa Allah Allah kyauta mu je yace al-maqsudu abin nufi dai annal ilhada shine cewa shi ilhadi fil haram jarimatu kun san jarima a hausa ana fassara ce laifi ne kuma zai fi fassaruwa da turanci crime ne crime daban da kowane irin laifi kuma haka bane wani zai laifi kila ce kaɗan to amma kawai aka ce abu crime ne to shine hukuncin mutum ya laifi a harami wal haramu lahu khususiyatun wannan wuri na harami yana da keɓantaccen hukunci da hali wa wajibun tanzihuhu wajibi ne a tsarkake shi an anwa'il ilhadi daga nau'o'in ilhadi yanzu dai kun gane me ilhadi ko ne irin sabo ko wace irin karkacewa wa Allah ya kuna fihi illa ta'atullah jalla wa ala kada ka bari ya zama wani abu za ka yi a cikinsa sai da'ar Allah yanzu mu mutanen Najeriya galibi in aka je wannan wuri tunda munasaba ce ta kawo shi yasa nake faɗi da zancen harami bai taso ba ba zan ba da labarin haka ba akwai wurare da mutane suka saba zama babul malik abdulaziz musamman 'yan najeriya da hausa manya wasu ma a nan ake yi to da aka samu yanzu an samu darar tauhid hotel to a cikinsa ake zuwa wani ma a nan ya kama hayarsa tunda ya shigo ciki sosai kuma sannan da masallaci a sama da dai sabanin malamai ko daga nan daidai yake da kasa ko kasa ko ba haka ba duk ba wannan ba shi da tsanani sosai ba matsala kayi daga nan din in sahu ya hadu ya zo har gindin wurin kuma yana kawowa to abin takaicin shine ɗakin da mutum ya yadda zai yi sallah a wurin kamar a harami to kuma a nan zai aikata mummunan laifi wani a nan za a je da samari a yi abin da za a yi marar kyau na luwatsi wani hirar siyasa da kulle-kulle mafi yawanta ta 'yan arewacin najeriya a nan ake yin ta a can ake yi wane ya zo wanda ya isa wane ma ya zo wanda ya isa a haɗu a kulla wannan a kulla wannan a kulla wannan a kashe kuɗin al'umma kaga abin da ake akwai takaici kuma a ce wannan wuri wurin ibada ne to a wurin kuma za ka samu waɗanda su kuma a can suke zaune 'yan asalin nan ne aikinsu shi ne irin wannan tsafe-tsafen su zo su samu irin waɗannan manyan mutanen in sun zo a kai su a musu kaza a kai su a musu kaza abin da zai baka mamaki a irin mutanenmu akwai waɗanda su aikinsu ma a ɗauki hayar su su je su kama maka sahun gaba ina jin da riyal ɗari hudu na san ana biya riyal ɗari hudu zai zo da kafet tasa sallaya sai ya shimfiɗa a sahun gaba sai ya zamansa ya ta jan tarbi ya ka ɗauka ibada ta saki ashe jira yake alhaji wane ya zo sai ya tashi ya bashi ya tare masa ɗari hudun sai tafi duk wannan abin ana yin sa abin mutanen wannan wuri ne fa da ya kamata in Allah ya kai ka duk abin da kake da shi na ka kusanci ubangiji ka roƙe shi ya gafarta maka ka nemi lahirar ka ta kintsu to dama ka samu amma wani yana cin shekararsa hamsin a wannan wurin ba shi da aiki sai wannan sai zagi sai cin mutunci sai faɗar abubuwa marasa kyau abin da mutanenmu 'yan asalin nan suke mazauna can hakika wani abin ba za ka so ka ji labarinsa ba yana cikin jawowa baƙin jinin mutanenmu a wannan wurin saboda irin abin da suke ban ce su kaɗai suke laifi ba kuma mutum baya tsanar mutanensa to amma in suka yi laifi dole ne a faɗa Allah ya kyauta mana ya isa haka wa'azin mu je to sai ce wal ibadu su bayin Allah idza asaw Allah in suka saba ma Allah fihi a cikin harami faqad alhadu to sun yi ilhadi bi hasabi alhali gurgudan halin wani shirka ne wani babban zunubi wani karamin zunubi wa a'zamuhu ash-shirku wal bid'u mafi girma shine shirka da bid'a bid'a kan ana ganin ta a gurin nan kowa da irin ta garinsu yake kintsowa ka ji zikirori iri-iri ka ji komai wani abin ma dama a nan za a ba mutum ko a ƙasarsu a ce sai ya je can zai karanta da hatimi iri-iri a kusan hatimi o wannan zane-zane da za a yi yawwa a sa sunan wani da hada da sunan wance duk da fa in an gani ana karbewa ana konawa in sun gani suna karbewa kuma wannan kyamarorin duk suna amfani wannan kamarorin suna da yawan da duk motsin da mutum yake yi ana hangowa sai idan wanda yake a tsakanin ƙasa ya yi ba wani mutum da ya kare shi a mutum ka in mutum ya kare shi shine ba za a iya gani ba amma in dai za a samu dama to ana kallon har idan mutum me yake nufi me yake so wani zungurar wani baya zungurar wani me duk ana kula da su kuma wannan yana amfani sosai ana maganin abubuwa amma duk da haka mutane abin da wasu suke ba shi da kyau ba shi da kyau bidiyoyi iri-iri ga su nan shirka ga ta nan ai ta roƙon abubuwa ba Allah ba mutum ya je ba a ce wai ka je gun Allah ba saboda Allah maɗauki ba a cikin ɗakin yake ba alƙibla ce amma kuma shi ya sa mana wannan alƙiblar don mu girmama shi da sujadar da ake da ruku'un da ake ba ɗakin ka'aba ake wa ba Allah ne ce a kalli ɗakin ka'abar don simbol ne ramzi ne na alƙibla amma wanda ake bautawa Allah ne subhanahu wa ta'ala yana sama to mu samu mu karasa mu tsaya sai ce wa azamuhu ashirku wal bid'u wal muhdathatu da fararin abubuwa thumma al munkaratu al amaliya sannan abubuwan aiki waɗanda ba abin abubuwan kyama na aiki da mutane suke aikatawa wal muharramatu al mukhtalifa da abubuwan haram daban-daban وترك الفرائض da barin farillai barin farilla mutum ya batta wa fi'ilul mubiqati da kuma aikata abubuwa masu halaka mutum ku duba fa inda ba harami ba an ce mana abubuwan nan guda bakwai suna mubiqat masu halaka mutum su aukar da shi cikin bala'i cikin ukuba amma duk da haka sai ka ga a can mutum cikin natsuwa da hankali kwance yana aikata su wani abin wallahi da kunya mutum ya faɗe shi amma ana yin sa yace hatta inna ta'ifatan min ahli al-ilm yace kai har wasu malaman sun ambata zakaru sun ambata anna al-hamma al-jazim cewa himma yankakkiya in mutum ya kuduri ma'ana ya yunkuri shine hammi bil ma'asiyati fil haram a cikin harami yu'akhadhu bihi al-abd abu ne da za a kama mutum da laifinsa wani shine na gaya mana dasu ala zahiri qawlihi gurgudan yadda yake a zahirin fadin Allah madauki da yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nan da yace hatta inna ta'ifatan min ahli ilmi yana ishara ne zuwa ga akwai sabani wasu malaman sun ce ba haka ba saboda fadin Allah madauki wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin qalu dammana yurid ma'ana yurid dinnan ya kunshi hamma ma'ana mutum ya yunkuri ya yi niyya ya yunkurin aikata li'anna hamma domin ko ita lafazin hamma ko shi lafazin hamma ta ta'adda bil ba'i tana ta'addi ne da ba'u a cikin harufan jarra da fi'ili kan yi ta'addi da su to hamma tana ta'addi ne da ba'u hamma bi kaza faman hamma bi hasanatin ko faman hamma bi sayyi'atin ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da ba'u yawwa ba ba cewa ake hammahu ba sai cewa ake hamma bihi ko sai ce hamma bi kaza fa yakunu ma'anar aya don haka abinda aya take nufi man yurid fihi ilhadan hamman bihi duk wanda ya nufin keta haddin Allah wato saban Allah hamman bihi yana mai yunkurin aikatawa qasidan lahu yana mai nufin aikatawa bi zulmin da zalunci ya'ani an bayyinatin bisa hujja yana sane cewa Allah ya hana kun ga nan tausayi da rahama kuma ta Allah wanda yayi bai sani ba wanda ya bisa jahilci kun ga bai yi don nufin zalunci ba ko to wannan shi ba shi da laifi kuma akwai masu wanda ba sani ba wani sai an ce masa kai abu kaza fa ba a yi a nan sai ce oh to wallahi ban sani ba wani karan farko kenan yazo musamman zaka ga wasu ba su taɓa zuwa wani gari babba a ƙasarsu ba a ƙasarsu amma aka ɗauke su sai hawa jirgi nan da nan sai ga sun sauka a maka ko a madina ko a jidda mutum ya sauka mutane nawa aka yi samu sun zautu tambayi ma'aikatan hukuma alhazai su baka labari yawwa wani yana sauka kawai sai ya zautu daga jeji yana jeji yana riga yana zaune aka ya biya kudin haji kawai sai mota ta kai shi kano daga kanan makila da rana bai ga wuta komai ba kawai aka tashi da ranar ko a kawo shi dutse na'am to aka kawo shi dutse aka kai shi airport jirgi ya sama da shi yana sauka jiddan nan kawai sai dauka akwai wanda ma ce shi ashe aljanna haka take shi ya dauka an zo aljanna kenan duk an yi irin waɗannan abubuwa tambayin malam jamilu nan mun sha irin waɗannan halayen a gurin alhazai wasu na jigawa wasu na wasu wuraren ko wanda ma ya zuɗe shi a mai da shi garin su ya faɗi sunan garin a nan jigawa ku je ku gaya wa alhaji wannan da ya biya min na fasa zuwa ke ta faɗa duk irin wannan zautuwa ce da mutum zai saboda bai taɓa ganin wani wuri ba to kaga irin wannan zai iya aikata wani laifin bai ma san menene ba to irin wannan shi yasa rahamar Allah ne da aka ce bi zulmin din dan a fidda irin su Allah ya kyauta to sai yace fa yakunu ma'an al-aya mun yi wannan da ko yace ya'ani an bayyinatin fa'alahu an bayyinatin ya aikata bisa niyya bisa hujja kai nuziqhu to za mu ɗanɗana masa duba za mu ɗanɗana masa min azabin alim azaba wadda take mai raɗaɗi Allah tsare mu daga azaba mai raɗaɗi to sai ce wa huna mas'alata ne nan akwai mas'aloli guda biyu a ninka ayyuka da ake a harami ko ninka laifuffuka da mutum zai yi a harami ya abin yake to shine zamu ji insha Allah darasin mu mai zuwa insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi sai mu tsaya anan muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya ba mu dacewa Allah ya ƙara mana tsoronsa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik